أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا شاءكم قوة بقي hijira biyar wanda ya yi daidai da ranar biyar ga watan ɗaya miladiya hudu. alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondode daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratu shu'ara tun daga farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na 104 yau insha Allah za mu tashi aya na 105 zuwa abin da Allah ya so aya na ɗari da biyar a cikin wannan sura shine faɗin Allah maɗaukakin sarki kadzabat qaumu nuhin al-mursalin na ganin ban manta ba nan ne zamu tashi Allah maɗaukakin sarki ya ce maka mun gabatar da kissar annabi Musa da Fir'auna da kuma yadda lamarin ya kasance sannan Allah subhanahu wataala ya labarta mana labarin Annabi Ibrahim alaihi salam sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kadzabat qaum nuhin al-mursalin mutanen Annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni ana manzo ya labarta mana cewa an yi wasu al'ummomi da suka gabata da aka aiko musu da annabi da ake ce da shi Nuhu to sun ƙaryatar da manzanni annabi Nuhu ne suka ƙaryata to sai Allah ya ce sun ƙaryatar da manzanni saboda tsari na Allah shine dole kowane al'umma su imani da baki ɗayan manzannin Allah baya yi kai imani da wani annabi ka kafirce wani annabi a'a saboda manzanni dukkan su sai dai su samu bambanci a shari'a amma a aƙida ba su da bambanci dukansu suna kira ne akan kalmar la'ilaha illallah kenan in ka yadda da wani manzo ba ka yadda da wani ba to ka kafarta sunanka menene sunanka kafiri misali ahlul kitabi sun yi imani da annabi musa ko wasu kuma sun yi imani da annabi isa amma sun yi imani da manzon allah to kafirai ne da za su yi imani da dukkan annabawa amma su ce ba su imani da manzo Allah ba sunan su kafirai kuma in sun mutu sun shiga wata zai har abada ba su hita dan haka duk ahlul kitabin da bai imani da Annabi Muhammadu ba in ya mutu ya mutu kafiri kuma in ya shiga wata zai shiga dindindin ne har abada an gane ko Allah ya samu dace Allah yake cewa kazzabat qaumu nuhin al-mursalina mutanen annabi Nuhu sun ƙaryatar da manzannin Allah. Id qala lahum akhuhum Nuhun yayin da dan uwansu annabi Nuhu yace da su ala tattaqun ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana ku ji tsoron bautar gumaka ku dawo kuna bautar Allah shi kadai an ce da shi dan uwansu ne nan dan uwansu na kabila ba dan uwa na addini ba inda ba su yi imani da shi ba to babu wantaka ta addini tsakanin shi da su inni lakum rasulun amin ya ce lalle ni fa manzo ne amintacce gare ku na zo muku da sako na gaskiya daga gurin Allah fattaqullaha wa adiqun ku ji tsoron Allah ku yi min biyayya kuma as'alukum alaihi min ajr bana neman wani lada a gurin ku mana ku biya ni saboda ina muku wa'azi yace bana neman wani lada a gurin ina yi muku wa'azi ne dan Allah in ajri illa ala rabbil alamin ladana yana gurin Allah ubangijin talikai kun ga ribar da'awa ita da'awa Allah ne yake biyan aikin da kake yi duk wani abu da ka samu ta hanyar da'awa riban kafa ne amma sakamakon ka yana gurin Allah ka san ko aikin da Allah ne zai biya ka to sakamakon ka fa ba wanda ya sa adadin shi Allah subhanahu wataala ya ce sai annabi nuhu ya ce da su fattakullah ku ji tsoron Allah wa ati'un yimun biyayya qalu sai suka ce da annabi nuhu haka ne mun karanta wannan amma as'alukum alaihi min ajr mun yi shigo ba ma neman wani biya a gurin ku mana ba na son wani lada a gurin ku in ajri illa ala rabbil alamin lada na sakamako na biyan da za a yi yana gurin Allah ne ubangijin ta dake fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ku yi mun biyayya kun ji ana ta dai maimaita kalmar takawa gane ko shi yasa wani yake ce ala inna mattaqwa hiya al-izz wal karam wa hubbuka lid-dunya huwa dhill wan nadam yace takawa ka same ta a duniya shine izza shine karamci amma neman duniya da samunta shine kasanci da walakanta ba kowa bane duniya idan in ka ji ka kana da takawa Allah subhanahu wataala ka samu arziki abinda ka rasa kai hakuri da shi kullum nasiha ga mutane shine ba komai ake samu a duniya ba amma idan ka samu al'aham to dan ka rasa muhim kakka damu ka samu imani dan ka rasa kudi kakka damu ka samu lafiya don ka rasa abincin da kake so kakka damu don ka rasa mota hawa kakka damu ka samu babban tushe na ka taƙawa da ita ce annabawa suke kiran mutanensu don ka sami ka samu babban arziki alu sai suka ce da annabi nuhu alaihi salatu wassalam anu minu laka yanzu mu za mu gaskata ka za mu yi imani da kai wattaba'aka al-arzaluna alhalin askantattun mutane ne suka bika mu yanzu mu bika bayan duk talakawa ne a baya gare ka wannan sunna ce ta masu girman kai da ɗaiɗakun masu kuɗi ko in ce mafi yawancin masu kuɗi da mafi yawancin masu mulki duk majalisi na Allah in suka duba suka ga talakawa ne a nan su ba wurin suna ba ba sa zuwa ba sa iya su faɗa amma a wasu wurare suna faɗa inda annabi nuhu kaji sun gaya mai mu mu bi ka talakawa na bai da kai eh ku dimi majalisin mu anan gobannar nawa kun ka gani anan eh ministan nawa kun ka gani anan kwamistar nawa kun ka gani anan a ba su da bukata ne sun yi gani alkur'ani ne sun zo sun zauna ai ko shugaban kasa ya kamata ya zo nan ya zauna dan daukaka shi da darajar su tana ga yi Allah da manzon sa biyayya ne amma suna zuwa su suna ganin to na sama ma me yace ba zai je ko min malamin ma ya yake ba zai masu saurare shi ba ta zuwa duk masu kudin unguwan nan ai mun san dai dan su in mu san dukan su ba ko mun san da yawan su ba malamai bane ba karatu suke ba amma ba sa zakwa su saurara in suna ganin kai ba su da lokaci ba mu da su to tabewa ne arziki ne shine a ce duk al'amarin Allah ana nan ana ganin ka la ba kalmi arziki bane Allah ya mun arziki qala sai annabi nuhu yace wa ma ilmi bima kanu ya'maluna ni bana da sani game da abin da suke aikatawa kun gane ko mana abinda suke yi ba na da sani a kai ba na ɗaukar wani doka a kansu in hisabuhum illa ala rabbi hisabinsu yana kan Allah ne subhanahu wata'ala nan ibn abbas yake cewa da Allah ya ce qala wa ma ilmi bima kanu ya'maluna ban sani ba ban da sani game da abin da suke aikatawa ma'ana ku da su ban san su wane ne ke yi da gaske ba don haka waɗanda ke tare da ni su ne nisan na kama kuma in kuna yi da gaske ne to ku zo a tahi da ku saboda ni su waɗannan da kuka ganin talakawa ne in hisabuhum illa ala rabbi hisabin su yana kan Allah ne subhanahu wataala ubangiji na ba ni ne zai musu hisabi ba law tash'uruna inda kun san haka da ba ku ce ba za ku ba su abin da hujjar su yanzu in ka zo kana babba kana minister da ka zo gaban malam sai malam ya dibi dan turin baron unguwar sai malam ya ce kai biya mai karatu kafin a kai gare ka yana alifun ba'un ana ba'un yana bayun ba'un bayun na ba kai ma ranka daɗe ana cewa ba'un to sai shi kamar shi ma za a haɗa shi da wani mazuwan wani wallahi ya karanta ma ƙurani zai gaza kuka kuma ya san bai iya ba amma bai zuwa kaga tabewa ne Allah ya kare mu da girman kai wa ma ana bi qaridil mu'minina yace ni dai bazan kori mu'minai tare da ni ba haka ai mutanen manzon Allah suka ce da shi su Abu Jahal yanzu mu za mu zo mu zauna ga wani ga wani kawan mu ai ba za mu yi ba in ana illa nadhirun mubin annabi ya ce ni dai ba kowa bane face mai muku gargadi mubinun kuma mai bayyana muku gaskiyar abun da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi qalu sai su suka ce da shi manyan kagararun la illam tantahi ya nuhu in baka hanu ba in baka daina wannan abin da kake yi ba ya kai nuhu la takunanna minal marjumina za ka kasance daga cikin waɗanda za a jefe mana za mu kashe ka ta hanyar jifa kun san daga cikin mummunan kisa shine kashe mutum ta hanyar jifa mutum yana jin ciwo kuma yana daɗaya bai mutu ba yau da kake ganin za a jefi mutum jini ya fita sai a jehe shi so ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar bai mutu ba kuka to haka za mu kashe ka shi yasa laifi mafi muni ko kuma daga cikin laifuka mafi muni Allah ya zaɓi wasu laifuka ya sa musu hukunci mafi muni shine zina wanda ya zama Allah ya ce a jefe saboda ya taka laifin da ya cancanta a mai kisa na wulakanci da irin su suka ce za su yi wa Nuhu qala Nuhu yace da su rabbi inna qaumi kadzabun ya ubangiji na mutane na sun ƙaryata ni sun kin imani da ni yaushe ne wannan magana jiya ne a'a sai dai shekarar 950 yana yin wa'azi ne alf sanatin illa 50 ama nabi nuhu ya zauna cikin mutanen shekara 50 yana wa'azi ba su imani ba yanzu sun dau matakin kashe shi da umarnin Allah subhanahu wata'ala sai ya addu'a cewa Allah fa mutanen nan sun karyata ni sun ki imani faftah bayni wa bainahum kai hukunci tsakanina da su jini Allah ka kubutar da ni wa mamma'iya da waɗanda suke tare da ni minal mu'minina daga cikin mu'mini ma'ana ka kubutar da mu daga azabin da zai shafe su kaga da'awa ana dadewa na yi shekara 150 yana musu wa'azi ba su imani ba yana haƙuri kafin ya roƙi Allah ya halakar da su ko shi ma ba haka ya faɗa ba Allah ya tabbatar mai da cewa babu sauran imani da za su yi to kenan babu zaman da za su yi a duniya innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafar ci to lalle Allah wa'annan in an kabar su sun rayu to za su fatar da sauran ne kuma duk wanda za su aifa masu laifi ne da yawan kafirci sannan yi wannan addu'a lokacin da yi wannan addu'a sai Allah ya karba wasu kai tsaye Allah ya ce fa anjaynahu muka kubatar da annabi nuhu wa man ma'ahu da mutanen da suka yi imani tare da shi fil fulkil mashhun a cikin jirgi wanda yake makare ai mamlu wanda yake cike da nau'i nau'i na halitta mashhun ai mamlu jirgin nuhu yana cike an ka ce ya kama nau'in halittu miji da mace ya saka a ciki to shine sai ya zama mashhun wanda yake cike da wa'annan nau'ukan halitta kun ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam shekara nawa yana wa'azi da ritar da nawa ce da tara da hamsin ya yi haƙuri ko bai ba ya yi haƙuri to in kana son cimma abu ba da ka fara ba ne ka ce ni na gaji na bari a sai an yi hankuri duk wanda ya zo yana dawa sai ya shekaru yana yi kafin ta zo ta zama abin da ta zama to haka ma in ka shiga jarrabawa na damuwa haƙuri za ka yi annabi ayyu sai dai shekarar goma sha takwas yana kwanci bai da lahiya ko ina jikin sawari yake yi amma yana ne yana jiran yadda sauƙi zai zo yanzu kai in ka kamu da ciwon kai kwana ɗaya biyu kana likita kwana ɗaya biyu sai ka ce a kai ka reference kwana ɗaya sai ka ce cini ci da aka kai son kaka yau yau ka warke idan dai jarraba ba ta da daɗi amma in ta zuwa ya haƙuri in ka shiga talauci sai ka yi haƙuri har lokacin da Allah ya warware ma da Allah shi yake yalwantawa kuma shi yake rike arzikinsa Allah ya ce da muka ne muka tseratar da shi thumma aqrarna ba'dal baqin sannan muka halakar da sauran mutanen nuhu ma'ana summa agarakana ba'd ay ba'da ma rakiba nuhu fi safina sai muka nitsar da saura bayan nuhu ya shiga cikin jirgin ruwa sai muka halakar da baqina kenan summa agarakana albaqina ba'd sai muka halakar da sauran kafirai bayan nuhu ya tsira kenan inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da ya faru na halakar da wanda suka kafirce annabi nuhu la aya akwai alama ma'ana akwai wa'azi akwai abin lura ga suwa ga yan ba ai mu wake ba labari dan mu kiyaye eh sun yi kaza ne aka halakar da su Allah sai to akwai wa'azi gare mu mu kiyaye mu kan mu yi dan ka abin da ya shafe su ya shafe mu amma duk da haka Allah ce wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma da yawa daga cikin mutane ba su kasance suna yin imani ba game da abin da ya faru da na gabansu inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangijinka lahu al-aziz shine mabwayi ma'ana shi yana da ƙarhin kama wanda ya kafirce masa ya masa ni'ima eh shi masa niqima shi masa azaba kenan yana da wannan ƙarhi sannan kuma rahimun mai jin kai ne ga mu'minai dan zai kubutar da su ko yaya hali yayi hali duk yadda kaga ana banna in dai ka kyamaci bannar kana kira a daina bannar radda Allah zai kama mabarnatan kai Allah zai kubutar da kai Allah ya ce haka ne ko kazzabat adunil mursalin ko adawa mutanen hudu sun ƙaryatar da manzanni annabi hudu suka ƙaryata ma kasancewar annabawa duka ake imani da su to da suka ƙaryata shi sai zama to kamar sun ƙaryata dukkan sauran annabawa ne yaushe suka ƙaryata shi id qala lahum akhuhum yayin da dan uwansu yace da su shine dan uwansu hudu dan uwansu na addini na na nasaba kenan ala tattaqun ba za ku ji tsoron bautar gumaka ba mana ku ji tsoron Allah ku daina bautar gumaka inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne daga gurin Allah ya zuwa gare ku aminun kuma ni amintaccen manzo ne daga gurin Allah mana sakon da Allah ya aiko ni da shi na zo muku da shi ne a amince babu canji kuma babu rage babu kare saboda haka fattaqullaha ku ji tsoron Allah game da abin da nake umarta ku da shi wa ati'un kullun biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajri wa azan ga da nake yi muku ba ina neman ku biya ni bane ban neman wani lada a gurin ku in ajri illa ala rabbil alamin biya na lada na ina wurin Allah ubangijin talaki atabnuna bi kulli ri'in yanzu za ku rinka yin gini a dukkan gurare masu tsawo mana za su nemi dutse dogon dutse inda suna da tsawo da faɗi an ce arre shi ne makamin murtafi guri mai tsawo sai su je can su yi gini ayatan mana su gina alama nan shine su gina gida su gida mai kyau a saman dutse mai tsawo da'awa suna suna wasa suna shagali mana su saboda wadata sai mutum ya je ya gina bene ƙato ya yi mai ado ya gyara shi kawai ba don shiga ba kawai shi shi kyale shi shi ta shigi na wani ce yawa da kagano ya hana kyau sai shi gaba ga misali yara ƙanana in lokacin ruwan Allah ne wanda ya zama kawai ya san ana yin wasan rakuma na laka ko motoci na laka ko ba haka bane wani kullum sai ya yi mota cikin yara wani ma mota biyu zai in yayi ya ƙare sai ce kaga mota ta ta ta ka kyau sai shi kashe ta shi gaba to su gidaje ne za su yi manya kawai ba dan a shiga ba saboda wadata da shagali har ya zo a samu mai kuɗi wanda ya gwada ɗai bisa lalacin da wa'incan suke yi ba inda duk kuɗin mutum in ya gina ya tashi sai dai sa shaya ko ba gaba ko ya sa ‘yan uwa amma su sai su gina ya tashi da su sai su bar su miza su yi da su su sun wuce wannan wannan ai abin da ke sai nuna mana duk wani abu da ke ganin kakai wasu sun wuce ne da ba su bi Allah ba yau tarihin su ake masu Allah kare mu yanzu ka nuna min wanda ya gaji adawa a dukiyar da suka da suka mallaka kana gana min mutum da wanda ya gaje ta wani a lokacin da mutanen Bagdad da ya ga sun shigaltu da da neman duniya da tara duniya sai ya ce a tara ma mutane da mutane suka tara sai ce mutane ku daina shigartuwa da duniya duniyan nan ba komai ba ce ya yi musu misalai da ya kare shi ne sai ya tambaye su ya ce ai kuna da tarihin adawa da samudawa saboda wadata manya-manyan gidaje suke suna bari ya ce da Allah cikin ku ina wanda zai sai da mu abin da ya gada a gurin adawa da samudawa da dirhami biyu ya ce babu don haka duk wani abu da kake gani na duniya lahira ta yi shi ba komi ba ne Allah ya ce a tabnuna bi kulli ri'in yanzu za ku je ku rinka yin gini a bisa dukkan wuri wanda yake madaukaki ne wasu kace ai bi kulli tariqatin a bisa kowace hanya ku yi manyan gidaje da abasuna ya zamanto kuna yin wasa ba dan ku zauna ba sai ya ce da su watattakhiduna masani'a kuna riƙar manya-manyan gidaje a nan duniya kun gane ko almasani shine alqusur gida kamar ita shine masani watattakhiduna alqusuran kuna riƙar manya-manyan itaje ne manya-manyan gidaje kuna gina su la'allakum takhluduna la'alla bi ma'ana ka'anna ka ce dai ku ba za ku mutu ba za ku dawama a duniya ne kamar yanzu shike magana da mutane yanzu wai sai ka ga mutum ya shekara tamanin wai sai hice kare wisan wai ai mai gida a sa kaza a sa kaza a sa kaza a sa kaza a sa kaza wai yanzu ne za a rayuwa akwai hankali eh ai wallahi ko ya ce ma yana da hankali ba hankalin kwarai ba sai dai zama yana da hankalin duniya amma mai hankalin lahira in ya kai wani shekaru lahira kawai a gaban shi mafi yawancin masu gina dogayen gidaje da manyan-manyan gidaje a garin ga da yawan su wuce shekara hamsin tusar da za ka ga wani hamshaki zai yi gini na ban mamaki sai ka ga ya wuce hamsin yana neman sitin zuwa saba'in za ka dawo mane to shi ne yake musu nasiya wata ta haido na masani'a kuna kera manya-manyan gidaje ka annakum takhluduna kamar za ku dawoma ba za ku koma ga Allah ba in gane ko ina ne shine yake cewa walau ishta alfan thumma alfayn ba'dahu ko la budda min yawmin tasiru ila al-qabr duniya inda zaka zauna shekara dubu a ƙara ma dubu biyu eh ƙarshe dai mutuwa zaka yi ya hata kenan naka mun shiri tattali na lahira shine yace da su kuna kera manya-manyan gidaje kamar za ku dawoma ne wa idza baqashtum idan za ku yi kamu batashtum jabbarin za ku yi kamo ne na ƙarfi mana in za ku azabtar da wani to za ku yi azabtar da shi ne azabtawa mummuna mummuna mana in wani abu ya shiga tsakaninku da wani to babu tausayi yana wannan ba abu na ƙwarai ba ne ku daina shi fattakullah ku ji tsoron Allah wa aqiun ku ji bin biyayya a matsayina na manzon wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamuna ko yace wattaqu ku ji tsoron alladhi amaddakum wannan wanda yayyalwanta muku mana amaddakum ai aqaqum bima ta'lamuna game da abun da kuka sani na nemomin da ya mana na nemomin da ya muku to shine ya ci gaba da bayyana muna daga cikin abun nan da suka sani na ni'imomin da Allah ya musu sai ya ce da su amaddakum bi an'amin ya ba ku shine amaddakum ya ba ku yayi muku baiwa bi an'amin na dabbobi shanaye raqumma da awakai da sauransu wa banina kuma ya ba ku ƴaƴa kenan wanda ya muku wannan ni'ima ku ci tsoron shi wa jannatin ya ba ku gonaki wa uyunin da idanuwar ruwa suna fitowa ko ina kuna amfanuwa da su wanda ya muku wani nema ya kamata ku tsoron shi ni a kafin alaikum azaba yawmin azim ce lalle ni fa ina ji muku tsoron azaba yini mai girma ana yinin mai girma ne a gare su dan duk yinin da za a azabtar da kai a cikin sa to ba yinin da ya kai shi girma in za za ka gane yini in ka ga yayi saurin karewa kana cikin walwala ne amma in kana cikin maji aka ce sai an yi ini ɗaya a hidda ka matsin nan yinin nan sai ka kama ya kai shekara biyar da ko shekara shida misali a ɗaure ka kawai a sarkahi ba duka ba zagi a ɗaure a sarkahi a ce tun da sai sai da mulki za a buɗe ka wala za ka ga muricen nan ya daɗe bai ina ne ƙaru ko sai suka ce da shi sawa'un alaina mu dai a wajenmu duka ɗai ne a wa'azta ko dai ka yi mana wa'azi am lam takun min alwa'izina ko ka yi shiru ka zama ba daga cikin masu wa'azi ba mu ba mu imani da kai ba mu yadda da kai eh innal ladina kafaru sawa'un alaihim kenan a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna wanda Allah ya kaddara azaba za ta same su ko kai wa'azi ko ka kai wa'azi sai dai ba za su imani ba in hada sai suka ce da shi ai ma haza wannan abun da kaga muna yi fa ba komi bane illa khuluqul awwalina face addinin mutanen farko ai dinul awwalina di addini ne na mutanen farko ko halaye da ɗabi'u na mutanen farko ne muke yi wa ma nahanu bi mu'azzabina mu ba za a azabtar da mu ba ce wadda kake za a yi mun azaba ba za a yi mun azaba ba dai ana yi kakanninmu da suka mutu ba wanda aka tada aka yi ma azaba na haka kawai kana faɗa ne faqad zabuhu suka ƙaryata shi fa ahlaknahum sai muka halakar da su sakamakon ƙaryatawa da suka yi inna fi zalika la'aya a cikin wannan fa akwai akwai aya akwai wa'azi amma kana aktharuhum mu'minina amma da yawa daga cikin mutane ba sa imani suna kafirce mana samurawa ga adawa ga yadda aka yi su an ba su ni'ima an ba su ƴaƴa komai an makana musu da su kafirce ga yadda ya biyo baya haka hali yake a yanzu in ka kafirce wa Allah ba a kyakkyawan ƙarshe shine abin da ya kamata mu gane inna rabbaka lalle ubangijinka da huwa al-azizur rahim shine mabwayi mai hukuba ga wanda ya kafirce masa rahim kuma mai jin kai ne ga wanda ya yi imani da shi kazzabat samudul mursalin samudawa su ma sun karyata manzannin su mana sun karyata annabi salih inda sun karyata annabin Allah to kuma sun karyata sauran annabawa ne gaba daya إذ قال لهم أخوهم صالح yayin da ɗan uwansa salihu ya ce da su ala tattaqun ku ji tsoron shirka ga Allah mana ku ji tsoron azabar Allah ko kuma ku ji tsoron bautar gumakan nan da kuke yi abu ne wanda bai da kyau inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne zuwa gare ku aminin kuma amintaccen manzo daga gurin Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah fa ati'un min biyayya amma as'alukum alaihi min ajr bana neman wani lada a wurin bana neman ku biya ni in ajri illa ala rabbil alamin da'awana eh lada na yana wurin Allah ne ubangijin talakai da Allah jama'a lokacin da annabi hudu ya ce da mutanensa shi fa da a wadda yake yi baya neman su biya shi annabi salihu yana da labari lokacin da annabi nuhu ya ce da mutanensa ni da a wadda nake muku ba na neman wani biya a wajenku annabi salihu yana da labari su mutane halayen mutanen kirki da nada da na yanzu suna kama da juna kamar yadda mutanen banza halayensu da nada da na yanzu suna kama da juna to don Allah menene alamun abubuwan da za mu ciro a wannan aya misa annabawa in sun zo suke nuna wa mutanensu ba sa yin aikin nan don abiya su suna yi ne don Allah mesa suke wannan da gaske abin da za mu ciro shi ne da'awa zuwa ga Allah ana yi ne don Allah kuma na biyu duk mai kira zuwa ga tafarki ga Allah yana da kyau ya sanar da waɗanda yake ma da awa su fahimci cewa abincin shi ba hannunsu yake ba kuma su fahimci cewa baya buƙatar wani abu a hannunsu sai dai in su ne suka gana ma suka yi masa an fahimci hausa da'awa ta yi tasiri ga al'umma in suka fahimci mai yi musu da'awa bai dogara da su ba. Shi sa duk malamin da yake shirin da'awa ya dogara da Allah, kuma duk al'ummar da yake kira zuwa gare su su fahimci bai dogara da su ba. To, da'awar shi za ta yi tasiri. Amma in dai haka na malam, kunin kana dibin alhaji wani shi maka kaza, wallahi to, ba shirya da'awa, a cire ka daga cikin masu da'awa. nan ko ka fara ba ta zuwa ko'ina sai a yi maka kan a tsaye da kai shi sa kaga annabawa ba masu kuɗi ba ne amma ba talakawa ba ne mawadata ne abin nan da Allah ya ba su ya ishe su to Allah ka taimaka mu na kun gane ko sai yake cewa a tatturkuna haka ne ko a tutturakuna ko nan ne ai za mu tashi a tutura kuna shin yanzu kuna tsammanin za a kyale ku ne fi ma hahuna a cikin wannan ni'imar da kuke kuma kuna saba wa Allah aminina a barku a cikin zaman lahiya kuna tsammanin haka yanzu jan kunne yake musu yanzu ku suwa ne kuna tsammanin wanda ya muku wagga ni'ima kuka kafirce masa kuna tsammanin zai kyale ku ne tambaye shi ne abin da ya sa ce da su a tutura kuna yanzu kuna tsammanin za a kyale ku ne fi ma'ahuna game da abin da kuke cikinsa a nan na ni'ima amini da a kyale ku lafiya kalau wani ni'iman ne shi ne ya faɗi wasu daga cikin ni'imomi ga kofi jannatin cikin gonaki wa uyunin da idanuwar ruwa wa zuru'in da shibkoki ga sunan wa nakhlun da dabinai alquha hadim ya'yansu sunnu na masu taushi mana dabine da ke da ‘ya'ya masu sauƙinci ba dabine da kana ci yana gwamci a haƙorinka na haɗuwa ba a wasu ka ce haɗin ai na dishi masu ninanni inda abincinsu ne ai to ga ku cikin abincin ku cikin sauƙi kuma kuna tsammanin ƙyale ku watan hito na minan jibani buyutan kuma kuna ƙera gidaje da duwatsu za ku nemi manya-manyan duwatsu ku gina gidaje farihina mana kuna masu nuna ƙwarewa an gane ko kuna masu nuna ƙwarewa da yin alfahari in sai su zo mutum sai ya ga dutse ya yi girman gidan nan sai ya rarrake shi ya yi gida ya yi gado ya yi komai ya yi ado ya yi zane in ya kare ya wanke hannuwa na shi ta shi shi shi kenan ba wai shi shiga cikin shi zauna ba saboda nuna ƙarfi da isa da wadata yanzu kamar kai ne ka zo ka iske rami ka cika shi ka shahi kai gida kai bincir ka jawo ta ka jawo ka teka dalla kai ko ka san dai da mi za ka kwamanta wa indan mutum da haka suke yi wannan shi ne abin da za ka surantawa amma mu yanzu wannan zamani ana muna buga misali da hilaye in za ka yi gini a hili ai da sauƙi amma a ce dutse ka zo ka ɓula shi ka yi gini ciki ka gyara in dan ka zauna ne ai yayi to su sai su su kyale stage su yi mai ado su da su farshi kawai dai dan su nuna isa isa Allah ya ce yake ba da labarai ce wa tanhituna min aljibali buyutan kuna kera gidaje daga duwatsu in kun ka yi su farihin dan yin alfahari ba dan ku zama a cikin su saboda haka fattaqullaha ku ji tsoron Allah ba ku daina ɓata lokacinku game da wannan aikin da kuke bai dace ba ba kuma ku yi min biyayya wala tuti'u amral musrifina ku daina yin biyayya ga al'amarin mabarnata ma'ana ku daina bin halayen mabarnata game da abin da suke musrifun ana shine mushrikun ku daina sauraron maganganun mushrikai an gane ko alladhina yufsiduna fil ard sune wa'inda suke yin barna a bayan ƙasa wala yuslihuna ba sa gyara qalu sai suka ce da annabi salihu inna ma anta min al musahharina kai dai salihu kana cikin wanda an kai ma sihiri ma'ana muna ganin sihiri na an kai ma kawawa wuta ta kama ka baka da hankali sihiri na ya kama innama anta minal musahharina kana daga cikin wanda an ka sihirce kun san akwai sihirin da ake mun mutum amma da shi tagal tagal ko suka ce muna ganin shine an kai ma ya kama mu za ku zo kana ma wa'azi ma anta illa basharun mithluna haka ne ko kai ma ka sani ba kowa bane kai mutum ne irin mu saboda haka fa'ati bi ayatin in kunta min sadiqin to mun ji ka zo da aya mu gani in kai mai gaskiya ne a matsayinka na annabi Allah in dai aiko ka an kai ka zo mana da gaskiya ka zo mana da aya yaushe ne rana guda ne a'a kafin su nemi ayar a zo musu da ayar an dade ana gwabzawa an dade ana wa'azi ku daine ku gyara suna ɗauka shi bai da hankali ai ko yanzu da dama na shi abin da yake in dai ganka ka rike addini yana ganin kai baka waye ba kai baka cin dadin duniya baka shin taba baka shin baka kaza baka kaza to kai mina na kai ji a duniya kun gane su mabarnata ba su ɗauka imani yana da daɗi ka san shi imani ba ka sanin daɗin shi sai in an ce ma imani ya shiga zuciyarka ba ka yarda da duniya ba komai bace sai in ka samu yarda Allah in ka yarda da Allah ne zaka ji kai duniyar ma in ka samu oho in baka samu oho wani shi ganin yake da ya rasa duniya warai mutu saboda ita ce ya sama gaba to haka suke gani da suka ce ya zo musu da aya sai ya roƙi Allah ya zo da aya muƙaddara gashi lokaci yayi an zo da aya ayar shine ga ta qala sai ya ce da su hadihi naqatun to ga wannan taguwa ce ta Allah laha shirbun tana da sha ruwa wadda kuma shirku yawon ma'alum ko kuma kuna da sha yini sananne mana in ta sha ruwa yau gobe ku a ta sha ruwa in gobe za ku ɗibi ruwa kowa ya ɗibi ruwan shi banda gobe a bar ma taguwa ruwan ita kaɗai za ta sha layi Allah ya jaraba ka baka cin jaraba ku kula da kyau ku auna mutanen da mafi yawancinsu ruwan sai in an bukata ne a zo tafki a ɗan ɗebo don ba su da gurin ajiye ruwa. Sha za ga garuruwa na da mafi yawanci kusan tafka ake su, an gane tafka tafki ko makwantar ruwa. Saboda da an bukaci ruwa ga ruwa ne. Babu irin wayan garubobi na ajiyar ruwa na kaza ba. To kuma sai a ce ma yanzu an zo da sabon tsari. yau in ka sha ruwa gobe duk hanyar da za ka bi ka ajiye ruwan da za ka yi amfani da su gobe ka bi in ba haka ba gobe baka da ruwa ana sha kun ga inda Allah ya jarraba su sai ci gaba da ce musu wala ta masu habi su'in kar ku shafe ta da wani cuta kar ku cutar da ita ku kyale ta in ku kuka cutar da ita fa ya'khudhukum azabu yawmin azim azaba na wani ne mai girma zai kama ma'ana yini da za a yi muku azaba mai girma ne a gurin zai zai riske ku da ba mu sai da magana shi ba ayar da suka nema sun nema ne cikin izgilanci suna ganin abin ma ba zai yi ba sai gashi abin ya bayyana a'a kuma ga sharadin da ya kawo yau da gobe yau da gobe sai suka zo suka fara tsegun ai mu mai da wannan ba shi wani na zai zai zai dabar dabar a zo da wannan abun kuma mu kyale a ce taguwa ita kadai za ta sha ruwa mu kuma gobe kai mu mai da wannan ba mu yadda sai aka fara shawara yanzu ya za a sai aka ce to yanzu a kashe taguwan nan sai wani ce to shi ya yadda shi zai ɗauki nauyin kashewa ko dai ku je ku shirya shi zai ɗauki nauyin soke taguwa sai manyan suka tura shi suka koma gehe kusan inda duk kaɗan inda duk ta a hanya kaga karamin yaro ya zawuro bulala ya buge ka to ba shi ɗaya na akwai wasu nan da duk inda kaga wanda bai ima ba ya zo ya zage ka ya buge ka ka zama mai hankali kakkai saurin ɗaukan mataki akwai wasu laɓe wata rana na je Legas cikin gari na zo kan gada sai wani ƙarami yaro ya tana ya ce oda an ka gane oda na rantsi ya rabin ciki ne kawo kuɗi na kalle shi sai ni tsaye ce yaron gani dai na san bai isa ya tare ne nemi kuɗi ba akwai wani abu ko da ni wai ga sai ga manyan gehe suna ta shan wuyi ana kallo an turo shi na ce to nawa ka kaso ya ce kaza na ce gashi ko ba gaba eh da kenan dole sai an ɗauki siyasa to shi wannan wanda ya soke taguwan ba shi ɗaya ba ne turo shi an kai shi sa abu na jama'a in ka zama wawa sai a saka gaba inda a zamani inda ba hukunci ne na Allah ba wa ya soke ba shi ba in matsalar ta taso kan za ta kare to amma shi tsari na Allah in kuka goye bayan barna kuka bar mutum guda ya yi barna duk hukuncin kuma barnata ne shi ya sai da na umar ya ce inda za ku ba da goyon baya da shiri da komi da sirri a kashe mutum guda in aka kama shi in an tashi kashe ya ba shi za a kashe duk wanda sun ka ba da goyon baya duk sun shiga cikin kisa har da shi ɗin sai suka turo shi ya ce shi ya sai ya je ya soke ta shi ne sai Allah ya ba mu labari fa'auruha sai suka menene sai suka soke ta kenan ba ce fa zaba koha ba sai an ce fa aqaruha sai suka soke ashe tun kafin zuwan shari'an mu har magabata raƙumi in ana son ya mutu ba yanke shi na kai ba soke shi na kai shi yasa da annabi addinin mu yazo sai manzo Allah ya tashi bayyana yace raƙumi in an tashi soke shi ake yi ita kuma ƙananan dabbobi sai a yanke to me hikima wannan malaman bincike da suke bincike sai suka gano ashe shi raƙumi jiyojin shi nan na suke haɗuwa nan ga nan inda ake suka nan ne suka haɗuwa ba nan ba sauran ma daga can tahowa na suka su haɗu nan ashe da an yanka shi nan to an yanke lagon shi kuma nan da nan zai mutu amma in an ka yanke nan jiyojin da ke sa ya mutu da sauri suna nan sai ya daɗe yana sumada yana wahala yana wahala kafin jinin ya zube sannan ya mutu. Da ashe kenan sun san inda raƙumi yake saurin mutuwa. Kenan misa ya soke ta, saboda ya son na aka yi a kashe, inda son na suka zuzi mata ciwo in ya zo wani guri zai yanka ba wurin suka ba. Kenan dama tun da suka yi niyya niyyar kashe ta na aka. Shi sa Allah ya bada labari fa'a ruha to wanda ya san yadda ake raƙumi ya mutu da jan larabcin faƙarwa ka san an yi ne da a kashe ta da ku suka kashe ta fa asbahu nadimina suka waye gari suna masu nadama suna masu yin da na sani Allah yake cewa fa akhadhahumul azab sai azaban Allah ya kama su sakamakon sabawa annabinsu da suka yi da kuma kashe tagon Allah Allah ce inda fi talikal aya a cikin wannan akwai aya akwai wa'azi ga masu wa'aztuwa amma kana aktharuhum mu'minin amma fa da yawan mutane ba sa yin imani da irin wa'annan abubuwa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka mabawayi ne mana yana da damar yin ukuba ga wanda ya kafirce masa kuma arrahim mai jin kai ne ga wanda yayi imani da shi sai Allah ya ce kadzabat qaumul mursalin ko mutanen ludu sun karyata manzanni sun karyata da annabi su annabi ludu iz qala lahum akhuhum lutun yayin da ɗan uwansu na nasba annabi lulu ya ce da su ala tattaqun ku ji tsoron Allah ku kiyaye shirka da Allah inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne amintacce daga gurin Allah fattaqullah saboda haka ku ji tsoron Allah wa ati'un ku yi mun biyayya wama as'alukum alaihi min ajr bana neman wani lada a gurin bana neman ku bayani wani abu in ajri illa ala rabbil alamin ladana yana kan Allah subhanahu wataala ubangijin talikai atatuna dhukrana min alalamin shin yanzu za ku zo ma mazaje min alalamin daga halittu alalamin ai min bainal alamin daga cikin halittun Allah ku rasa wanda za ku zo ku nemi biyan bukatunku da wajen shi sai maza ba mata a ta'atuna zukurana yanzu za ku rinka zai kewa mazaje ta bayansu shine adbarin rijal yanzu ku rinka neman saduwa da maza ta baya min alalamin daga halittun Allah wa tadharuna ma khalaqa lakum ku kyale abinda Allah ya halitta domin ku shine ma khalaqa lakum rabbukum ku bar abinda Allah ya halicce shi don ku min azwajikum na matayenku ga mata na an yi dan ku to amma sai ku kyale mata ku je kuna neman maza yace dan me kuke yin haka bal antum qaumun aduna yace kai ku dai mutane ne masu tsallake dokan Allah subhanahu wataala mana mutanen da ke sakin halas su kama haramun kasan shi dan newadi baya sha'awar mace hawa duk kyawun mace duk adonta in dai shi liwaɗi yake yi in ya ganta ba ruwan shi da ita shi dai maza yake sun yi aboka da su saboda shi lalata da su ai kamar wannan jarabawa ne da ya shigo maɗigo macen da take maɗigo da mata ƴan uwanta ba ta sha'awa aure ko nawa za ka ba ta kai namiji ba ta sha'awa ka sai dai mata ƴan uwanta to shi daga cikin sharrin liwaɗi duk wanda ya fara liwaɗi yana da wahala ya bari shi yasa ake yawan kama su idan namiji ya saka ruwa a duburan namiji dan uwansa wannan ruwan ina za su ina za su fita suna nan ciki to sai su rube sai su zama tsutsa in sun zama tsutsa tsutsa za ta ci wannan ruwan da zarar ruwan sun ka kare shi za ta rinka tsakara sai ka yana zabura to ba abin da zai ba shi zaman lahiya sai in ya nemi wani dan uwansa ya lalata da shi da ya saka wannan ruwan sai tsutsar ta daina cin jikin shi ce ta rinka cin ruwan sai samu lahiya da ruwan ya kare to bai da mala ce ta za ka kalle waɗin nan da nan an kama su saboda in wannan abin ya taso idon su rihewa yake yi suna neman ceto kowaye suna iya su nema su lalata da shi amma mace fa mace idan namiji ya sadu da ita da ta tashi ta yi fitsari ya zube shi kenan ta yi gaba haka kenan Allah ya yi wancan dan maza sun kuma bar shi sun zo suna neman abin da Allah ya hana shi yasa liwaɗi mummunan bala'i ne shi yasa hukuncin liwaɗi idan mutum ya yi liwaɗi da namiji da mace da wanda ya taɓa aure da wanda bai taɓa aure da hukuncin su kisa ne an fahimci hausa wasu daga cikin jami'an hukuma take nema ya kamata a ɗauki mataki a kan 'yan luwaɗi da za ka zane ce a kunde kuna dai sun zuciya ne ai 'yan luwaɗi suna da mataki a addini tuni ko ba haka bane suna da mataki wannan iskanci da ake da shari'a musulunci za a yi ba a yi shi wala na gaya mu babu abin da ga gyara mutane sai addini Allah madaukin sarki ya kare mu qalu sai suka ce da shi da illam tantahi ya lutu kai lutu in baka hanu ba in baka daina wannan magana ba da takunanna minal mukhrajina za ka zamo daga cikin wanda za a kora za mu kore ka daga cikin garinmu an fahimci wasa me yasa ba su ce za su kashe shi ba saboda in sun kashe shi to za a yi na hamzar ne lokacin da aka taɓa manzo Allah ya ji labari ya ce ah manzo kuka yi wa haka to ni na ba shiga addini shi kun gane misali saboda shi ɗan uwanka ko ba addinin ku guda ba ko ba kwa shiri in dan uwan wani mai wulakanci har ya kashe shi to ba ko ya samu sabani da shi an fahimta wasa kenan daga cikin siyasa su su nisanci kashe shi dan suna iya kashe shi ƴan kwane su hasara su ce to sun bi addinin shi aka to bar a sa siyasa a kore shi Allah kare mu daga sharrin makiya qala yace inni li amalikum minar qalin yace lalle ne game da aikin da kuke aikata yana daga cikin masu hushin wannan aikin da kuke masu kyamar wannan aiki kun gane ko ai qalin ay mukbirin ina mai kiyayya game da wannan aikin da kuke aiki ne mummuna rabbi annabi dudo yace ya ubangiji na najjini wa ahli mimma ya'malun ka kubutar da ni da iyalaina wayanda suka yi imani da ni daga cikin bima ya amaluna game da mimma ya amaluna game da abin da suke aikatawa fa najjaynahu sai mun kubutar da shi wa ahlihi ajma'ina da iyalansa gabaki daya nan yanka ce iyalai ɗiyan shi da wanda suka yi imani da shi saboda shi annabin Allah duk waɗanda suka yi imani da shi suna ƙarƙashin ahalinsa ne an gane ko Allah ya ce muku kubutar da shi ta wanda suka imani da shi ga baki daya illa ajuzan sai dai tsohuwa guda mana sai dai matarsa shi lodu fil gabiri ne ita kam tana cikin wa'inda za a tarar wa'inda za su shuɗe mana za su zama daga cikin wa'inda za su halaka shine illa ajuzan sai dai matarsa shi annabi wane ne annabi lodu fil gabiri ne tana daga cikin wa'inda za su wanzu a baya har Allah ya halakar da su ثم دمرنا الآخرين sannan muka halakar da sauran wa'inda suka sauro bayan mun kubatar da shi da mutanensa amtarna alaihim matara sai muka yi musu ruwa wani irin ruwa ruwan duwatsu na wuta su mun kai musu Allah ya yi musu duwatsun wuta daga sama ya halakar da su fasa a matsarul munzari Allah ya ce ruwan wa'inda aka yi ma wa'azi ba su ji ba ya munana ana wannan ruwa da aka yi ma wa'inda da aka yi ma gargaɗi suka kaface wannan ruwan ya munana mana mummunan ruwa ne sai Allah halakar da su inna fi dalika la'aya a cikin wannan abu akwai wa'azi akwai aya amma kana aktharuhum mu'minin da yawa daga cikin su su kasance suna imani mana da yawa da wanda za su ji wannan wa'azi ba za su la'akari da abin da ya faru da na gabansu ba sai su ƙara kafircewa. wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle ubangijinka shine mabawayi mana yana iya yin hukuma ga wanda ya kafirce masa arrahim kuma mai jin kai ne ga wanda ya imani da shi kazzaba ashabul aikatil mursalin ma'abuta aika sun ƙaryatar da masu yi musu wa'azi gane ko kallabat ashabul aikatul mursalin sune mutanen annabi shu'aibu mutanen madayana Allah ce sun ƙaryatar da masu abin nan masu yi musu wa'azi kenan sun ƙaryatar da annabi su annabi shu'aibu id qala lahum shu'aibun yayin da annabi shu'aibu ya ce da su ala tattaqun ku ji tsoron Allah ma'ana ku rena aikin da kuke yi ku duba ayan nan duka Allah madaukin sarki in yayi magana sai ce id qala lahum akhuhum wani id qala lahum akhuhum hud id qala lahum akhuhum salih ko id qala lahum akhuhum lut amma sai aka ce iz qala lahum shu'aybun yayin da shu'aibu ya ce misa ba a ce iz qala lahum akhuhum shu'aibu ba malaman tafsiri suka ce bayan shi annabi shu'aibu shi ma dan uwansu ne na jini ba na addini ba amma misa aka cire shi anan ba a ce da shi yayin da dan uwansu ya ce musu ba malamai suka ce saboda Allah cewa yi kazzaba ashabul aikatil mursalin kazzaba ashabul aikatil mursalin ma'abuta aika mana masu bautar wata bishiya da take a madiyan gane ko sun ƙaryata masu musu wa'azi to inda an jingina su ne zuwa ga abin da suke bauta to ba a sa shi ciki inda bai shigo cikin masu bautar wannan abin ba shi sa sai an ce idh qala lahum shu'aibun yayin da shu'aibu ya ce da su ala tattakun amma duka abinda littattafan tafsiri suke nuni shi ma dan uwansu ne na jini kamar yadda wa'incan ake ce da su yan uwa ga wa'incan da suka kafirce musu yan uwa na jini ba na addini ba yace da su haka ne yana tambaya ne yake take na mafi yawancin wa'ince ne ba su da wani abu suke bauta ma kangarewa ne dai suka yi irin tasu ko ba haka ba ne to duka akwai bayanai akan abubuwan da suke itikadi a kansu inda shi mutum baya zama ba itikadi akan bauta wani abu sai dai inda muke da bayani mufassala shine bayani akan mutanen lodo na ganin in ba na manta ba a cikin suratul araf mun yi bayani akan wa'annan dukkan mufassalan dalla dalla shi yasa wannan tsaya ne wani dogon bayani mafi yawanci su ne dai malaman tafsir suka yi sharhi ba su da wani alƙaula su in bancin iskanci da lalata babu ruwansu da wani mu'takan ba wani abu da suke bauta ma amma duk sauran akwai wani abu da suke doka a matsayin dogaro zuwa gare shi Allahu a'lam ai bai ce musu haka nan kenan in mutum yana son bayani akan wa'annan kisoshi mufassala sai ya kuma sautar arab a tafsirin da mun kai inda kun san nan usulin tafsirin da mun kai mun ce za mu takaita ne ba za mu yi dogon bayani ko ba ba eh eh tafsirin na ramadan ne ko to insha Allah ne duk dai an koma ce ana samun bayani yake cewa fattaqullaha inni lakum rasulun amin ni manzo ne amtace a gare ku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku min biyayya ba ma as'alukum alaihi min ajr bana neman ku bani wani lada in ajri illa ala rabbil alamin lada na yana gurin Allah ne ubangijin talikai ga wasu daga cikin laifin mutanen shu'aib tauye mudu yace da su awful kaila ku rinka cika sama'uni an ka ce alkail awon da ake yi da kwano shine da tiya ku rinka cikawa wala takunu minal muqsirina har ku zama daga cikin masu tauye mudu su duk yadda kai an ta yi awo na mudu sai an cuce ka sannan wazinu bil qistas al mustaqim yi awo da sikeli mikakke na adalci ba na zalunci ba shi kuma al wazn awo na na garama awo na garama kamar na balance da ake yi kun gane ko shi ko al kai awo da ake yi da tiya to Allah ya ce in za ku yi awo da kwano ne ku ji tsoron Allah kar ku tauye haƙƙin mutane in za ku yi awo da abin awo da sikeli ku ji tsoron Allah kar ku tauye haƙƙin mutane Allah ka gare mu abin bakin ciki abin dariya na rantse maka da girman Allah inda mutanen Shu'aibu za su zo yau kasuwannin musu ga yadda ake tauye mudu sai sun ce inda sun sani da ku saba wa Allah ba aka musu wannan azaba Dan cuta da cin amana da ake yi ta hanyar awo in ka kasa kashi 100 wadda ake yi a yanzu an ɗauki kashi 99 su gurana suka ɗauka ba da Allah ya alƙawarin ba zai halakar da mu ga baki ɗaya ba da sanadiyar masu awo su tauye awo ta hanyar sikele ko ta hanyar mudu da su kaɗai sun isa a darkakin mun gane misali ko amma duk da haka suna jawo muna bari dan manzo Allah ya ce duk lokacin da mutane za su tauye mutu to face sai an jarabe su da rashin ruwa da tsada abinci da abin da ya kamata wannan ta rana wani abokina Allah ya mai rahama duk da yake yana raye zai ta sai baro yaron shi a shago ya ce mai to zai je gida shi dawo ya je sati ɗaya ya dawo sai aka kawo masa riba dubu ɗari tara ya ce aka aka samu kuɗi haka sai ya ce mai gida aiku ba ku samun kuɗi inda kuna yadda ake yin nan ai wa'in ga dubu ɗari tara kafin a shekara sun zama miliyan ɗari tara ya ce to ai a gwada mai sai ce yanzu wanga suke ne rigile ne na ra'ayi in an kawo zinariya an ka auna in za ta yi kilo biyar to sai ta tsaya kilo hudu ba garam aƙalla dai su cire kamar garam goma ko ashirin ya ce mai yanzu in an ka ina ana rage wa'annan garam garam garam garam garam kafin rana ta yin ya kare garam nawa za a rage na zinariya kafin a yi sati an samu kilo guda na zinariya wadda ake ragewa sai ka zo da zinariya sai a ce ka aza da kanka in ka duba sai ka holi to can suke ne ya rage wani abu ka fahimta wasa to in wanga ya zo saye shi kuma sai ya auna idan zinariya kilo guda ne sai a murɗa yadda zai kai kilo guda da garam biyar ko shida shi wani an rage min kilo biyar garam biyar ko shida na an ƙara mai garam biyar ko shida sai ce in an kai haka kafin wata guda an samu kilo biyu ko uku na zinariya masu yin zinariya sun sani in kana da kilo biyu ko uku na zinariya nawa ne kuɗin ka haka sai ga mutum ka wani canji na buɗa mai kuma tsiyata ake yawan Allah ya kare mu wala zamanin nan ana cuta fiye da tunaninka nan dai a samu duniya wala tabkhasu an-nas ashya'an ku daina tauye mutane abubuwan su wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku rinka yawo a bayan ƙasa kuna masu barna ta hanyar yada sabon Allah Allah madaukakin sarki ya samu naci ina ganin dai mun tashi a kissa shi annabi ƙarshen ƙasa annabi shu'aibu da mutanensa insha Allah domin Allah ya kare insha Allah Allah ba mu iko za mu shiga suratul naml inda muka yi daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanahu wa ta'ala rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk